إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون إن لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظاهر تدل على ذلك منها ما يلي أولا الإيمان برسالته صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا صادقا ويعني ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الإسلام وكذلك ركن من أركان الإيمان فالله تبارك وتعالى جمع بين الإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الآيات منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على عمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبهوه بكرة وأصيلا ثانيا محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة صادقة فحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون أعظم حب بعد حب الله تبارك وتعالى فمحبته صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون أعظم من حب النفس والوالد والولد والإخوة والوالدة والمال والدنيا والزوجة وكل شيء فإذا لم يكن هذا هو حال محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا فإننا لم ولا ولن نذوق حلاوة الإيمان إلا إذا جعلنا محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة أعظم من كل شيء ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لا والله لا أنت أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر وثبت في صحيح البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وماذا أعددت لها فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ƴan uwa ba mu gushe ba muna bayani kan soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan a can baya mun ga irin wani shiri da kimfi da Allah subhanahu wata'ala ya ma manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda waɗannan shiri da kimtsi da waɗannan abubuwa su suka jawo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam soyayya ya ƴan uwa musulmi duk mutumin da ya furta cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamomin da sai mun kalle shi in yana da waɗannan alamomin zamu gaskata ya cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ga babu waɗannan alamomi tare da shi da'awar shi da cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce da'awa ce yayi wanda kowa yana iya yi da'awar hakan amma alamar kana son manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wasu alamomi waɗanda dole a same su kanka kamun mu gaskata cewa kana son Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mu karyata ka alama ta farko imani da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imani na gaskiya abinda ake nuni da wannan shine ta'atuhu fi ma amara ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam makamniyar ɗa a cikin duk abin da annabi ya umarce ka idan annabi ya ce yi to ba ka da zaɓi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khayratu min amri in dai Allah ya ce ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to kai a matsayinka na mai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka da zaɓi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za ka ma annabi da'a sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara duk abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka labari ka yarda sawa'un abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na al'ummomin da suka gabata da annabawan su ko abinda annabi ya ba sahabbai labari cewa nan kusa abin zai faru ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari alamomi daga cikin alamomin tashin alkiyama ko ƙananan alamomi ko manya-manyan alamomi ko abin da ya bada labari zai faruwa na rayuwar kabari ko abin da ya bada labari zai faruwa a gobe kiyama a falfaliyar kiyama kama akai ɗan aljanna aljanna ko ɗan wuta wuta duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dole ka ne ka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam idan baka gaskata shi ba soyayya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce washinabu ma naha anhu wa zajara kuma duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar alama kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar wannan annabi ya ce a bai sai kake neman ka yi kuskure ma da awaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kana son shakariya ce duk abin da annabi ya halitta dole ka bari shine alama kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kakka bauta ma Allah sai da abin da annabi shi ya shar'anta maka duk wata ibada da zaka kirkirowa duk wani abu da zaka ganin cewa wa hum yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a kana neman kusanci ga Allah ko ma miye wannan abin ka kira shi ibada ka kira shi kusanci ka kira shi san annabi duk ma wani suna za ka rada mashi in dai ba annabi ya karantar da kai wannan abun ba to da awaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana cin su ba gaskiya bane dole duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai in ka ce annabi ya ce ayi kaza sai mu tambaye ka to ya annabi yayi yaushe yi da sahi da ranai da mulkai me yace za a yi duk waɗannan abubuwa muna biyar ka bashi sai ka faɗa mana in babu wannan to ba da'awa ba ce ta nuna soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dole ne ya zama to musamman wannan imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam rukuni ne daga cikin rukunan musulunci domin in kace ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma rukuni ne daga cikin rukunan imani in kace kana son imani in kace ayi imani da Allah kace ayi imani da manzanni sai ka ce ai imani da manzanni kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗannan manzanni ya ƴan uwa Allah subhanahu wataala yana hada imani da shi da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa sun yi akilga a cikin alqur'ani inda Allah sai ya kawo al-imanu billahi sai ya kawo al-imanu bi rasulillahi sai ayi adafi ayi wawul ataf a hada imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da imani da Allah daga ciki Allah yake cewa li tu'minu billahi domin ku yi imani da Allah wa rasulihi kuma ku yi imani da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu kuma ku karfafe shi wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama shi wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma ku yi ainihin tsarkashe su sahe da yamma malamai suka ce wannan aya ta hada haƙoƙi guda uku haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuri guda haƙƙi na biyu haƙƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kaɗai haƙƙi na uku haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai da ya ce litu'minu billahi wa rasuli al'imani haƙƙun lillahi wa haƙƙun li rasulillah imani haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam da ya ce wato aziru wato waƙiru a ƙarfafe shi a girmama shi wannan a ta'aziru da kuma a tauƙiru haƙƙun li rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam sannan wata sabbihuhu bukuratan wa asila ayi tasbihi sahe da yamma wannan haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wataala don haka ya ɗan uwa alama ta farko daga cikin alamomin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ta biyu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya domin akwai so wanda yake ba na gaskiya ba akwai so na lebe saman lebe ne saman halshe bai kai a zuci ba to alama kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a same ka kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ba wai da wasa ba a a same ka kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske alamar da za mu gano kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske shine mu ga cewa ka fifita son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa akan komi a duniya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama duk wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda muke sanya kasa yake da soyayya muga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da muke so a duniya soyayyar mu da shi kasa take da soyayyar da muke ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka fifita san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kanka ka fifita san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan ƴaƴanka akan matanka akan dukiyarka ta kasuwanci akan komai naka a lokacin da aka kaddara cewa kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam ga hanyoyi guda biyu wagga hanya idan na bita ni zan daraja zan yin daraja amma ana ɗaya a zubar da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wadda hanya idan na bita mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai daukaka amma ni zan kaskanta in wulakanta in samu cikas a rayuwa dole wadda za ka wulakanta ka kaskanta ka samu cikas a rayuwa za ka bi dan alama mu gano kana sa annabi sallallahu alaihi wasallam san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne zaman to mun fifita akan komai akan kowa a lokacin ne za mu samu dadin imani garbin imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ababe guda uku duk wanda aka same shi yana da waɗannan ababe guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya samu dadin imani ya samu garfin imani alama ta farko sai yace zamanto an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum ya zamanto Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kashe su akan wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba za ni so shi zan so ƴaƴana zan so mata zan so duniya zan so kaza amma duk soyayyar da nake masu ya zama to ƙasa da nake da soyayyar Allah ƙasa take da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in mutum yayi wannan lokacin za a sami cewa yana da dandanan imani alama ta biyu wanda ke nuna zaka dandani imani Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya zama to ainihin kana son mutum ba dan koyi ba sai dan Allah ba dan abin hannun shi ba ba don dukiya ta ba ba don wani abu ba ba don kalabi ga saba ka halbu barewa ba a kawai soyayya ta addini ta hada sannan alama ta uku Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka kyamaci komawa cikin kahirci irin yadda kake kyamata a jiha ka a cikin wuta ma'ana in ka kalli rayuwar da kake a musulunci in ka kalli rayuwar da kake a inuwar addinin musulunci in ka kalli arna a yau irin rayuwar da suke sai ka yi sujudu shukuri kama Allah godiya sai ka yi ta'addu'a cewa Allah kai ya sa ka koma irin waɗancan mutanen kai irin rayuwa ba ƙarƙashin inuwar addinin musulunci ba kaga anan alama ta farko sai annabi ya kawo san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul tauba Allah ya zano wasu abubuwa wanda a al'ada ɗan adam yana son waɗannan abubuwa Allah ya ce kul in kana aba'u annabi ka faɗa musu da babban murya in dai iyayenku su kuka hisu wa abna'ukum in dai ƴaƴanku su kuka hiso wa ikhwanukum in dai ƴan uwanku ko li abbai ko li ummai ko shaqiqai uwa ɗai uba ɗai ko uwa ɗai ko uba ɗai su kuka hiso wa azwajukum in dai matanku su kuka hiso wa ashiratukum in dai zira'a ku baki ɗai ita kuka hiso wa amwalin iktaraftumuha da wasa dukiya kuɗi wanda ka taskance ka ɓoye ka aje wani kwanta kai ka aje kai buloken ya waɗannan su kuka hiso wa tijaratun takshawna kasadaha da wata hada-hada ta kasuwanci wanda kuke jin tsoron karyewarta ita kake hiso sannan wa masakinu tardaunaha da wani gida ƙataitaccen gida wanda kake son ka zanna cika ka more ma rayuwarka shi ka hiso ahabba ilaikum minallahi wa rasuli su kuka hiso hiya da Allah hiya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabilihi da taukaka ma addinin musulunci a taimaka ma addini ka kiya ka fifita waɗancan abubuwan akan san Allah akan san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan yi ma addinin musulunci hidima Allah ya ce fatarabbasu ku je ku sai ku so kun ga mugun abin da zai same ku razanarwa Allah ya ce ku je ku so ku fifita su a kaina ku fifita su akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku shira ku yi dako ku gani za ku ga abin da zai same ku shi ya kama al-Imam al-Qadi Iyad sai yake cewa wagga aya hujja ce karara akan cewa san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne domin a ƙarshen ayat sai Allah subhanahu wataala ya fasikantar da waɗanda ba su san annabi yace wallahu la yahdi al-qaumal fasiqina malmako yace Allah baya shiryar da mutanen da ba su san Allah ba su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su fasikai ma'ana duk mutumin da ya fifita wani abu akan Allah da annabi nassan alkur'ani Allah ya ce wannan mutumin fasiki ne to ya za a yi kuma ka fifita kaza da kaza akan Allah akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ba zai zamanto yana da imani ba har sai ya zamanto ya hiso na akan kanshi akan mamman ainihin iyayenya akan ƴaƴan shi akan mutan duniya baki daya a shirkirga ta cikin masu imani masu san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da gaske sai ka fifita sa annabi sallallahu Alaihi wasallam akan kowa akan komi lokacin ne za ka gaskata cewa masoyin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tare da sahabbai sai annabi ya kama hannun Umar ibn al-Khattab ana tahiya kaga wannan manqaba ce daraja ce ta Umar a ce diddan da zan sahabban nan ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun shi sai Umar shi kuma Umar annabi yana rike hannun shi sai umar ya ga cewa bari ya faɗa ma annabi kalma mai daɗi sai ce wallahi annabi na haifan ka akan komi sai raina kadai sai annabi ya saki hannun umar ya ce ai umar ashe baka yi imani ba har yanzu annabi ya ce umar ai imani bai zo ba har yanzu sai annabi ya ce ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu la a a wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah da raina yake ga hannun shi ya kai umar ka sani cewa hatta akuna ahabba ilayka min nafsika har sai ya zamanto ni ka hiso akan ranka sai umar ya ce to annabi inda haka ne yanzu na haisanka akan har raina sai annabi ya ce al'ana ya umar umar yanzu ne kai imani amma a can baya baka yi imani ba tariba umar ibn al-khattab sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata sa'a annabi shi za a tashin kiyama annabi yace ma za adatta laha me kama tana me kama me kai tana ji domin ranar tashin kiyama ba zan san tambaya za ka yaushe za a tashin kiyama ba a'a kai aikin me kai domin tashin kiyama sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la shay'a wallahi ba na aiki alheri da nayi illa anni uhibbu Allah wa rasulahu ni dai sani na ina san Allah da annabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anta ma'a man ahabbta to kana tare da wanda kake so a gobe kiyama wa yake so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kene yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Anas ibn Malik shi ya ruwaito hadisin yace mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu taba farin ciki ba irin wagga ranar da annabi ya ce kana tare da wanda kake so sai anas bin malik ya ce wallahi ni ina son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina son abubakar kuma ina son umar ina fata allah ya haɗa ni tare da su a gobe kiyama ko da ban ko da ban yi aiki irin nasu ba to kaga wannan alama ce ta san manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan uwa sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallam suna fifita san annabi akan kowa mujibu abu abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da mushrikai suka zo suka annabi ta'addanci suka samu annabi suna yi sadaka suna yi tabugun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abubakar yana gida aka rugo da gudu aka ce ruga ka iske dan uwan nan naka abokinka ka aka kashe shi ni ke faruwa aka ce kahirai na san sun ba annabi ca suna yi sadukaya mai bugu na bugu mai tabkayya ga kiya na yi mai kozo na yi haka suka yi ta annabi suka sa ya tsaka ana yi tabugun shi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq yana ruguwa da gudu ya kama kahiran ɗai bayan ɗa ya tura wanga ya tura wanga ya tura wanga ya ce wai lakun ba ku da hankali ne a tattuluna rajulan an ya kula rabi Allah kawai don ya ce Allah na kuke son ku kashe shi abubakar siddiq ya ture abubakar ya ce ina gama ture sai suka bar annabi suka dawo kaina sai da aka kwashi abubakar a soma aka kai shi a gida abubakar na tashi ba a tai a mai magani ba abin da ya buɗe baki ya ce wai ni suka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya faru ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mai annabi ba abin da ya sami abubakar ce ban yarda ba ku tattallabe ni ku kai ni in ga halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki aka dauko abubakar aka kawo shi ya ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lahi ya lau sannan ya dawo gida aka mashi jinya asma take cewa taki guda na hannu ba ka taba ga jikin abubakar illa face duk jikin yana ciwo saboda dukan da ya sha da kashin da ya sha wannan ita ce soyayya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muriba ɗaya daga cikin matan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yakin Uhud aka kashe mata baba aka kashe mata ɗiya aka kashe mata mijinta aka kashe mata ƴan uwanta duk a yakin Uhud ana dawowa daga yakin Uhud ga mutane suna zuwa kowa na neman ina ɗan shi kowa na neman ina baban shi kowa na neman ina kaza ita abinda ta bude baki tace ma za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me ya samu annabi ba dai annabi ya dawo lahiya ba ina danki in ta tambaya aka ce ya mutu ina dana aka ce an karɓi rayuwa ina miji ya mutu ina dan uwana ya mutu ina wani yanzu duk ta tambayi ɗan uwanta duka da suka je yakin Uhud duka ba su dawo ba an kashe sun yi shahada sai ta ce ma za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi to me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar ma aka ce a kamun ta tambayi ɗanta da kaza sai da ta tambaya ma za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me ya samu da annabi me ya faru da annabi aka ce mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya lauga yanan ya dawo da rashi tace bata yarda sai an gwada bata taga da idan ta in annaba na da rashi aka ce mata ga annabi nan gara kuma nan kina gani tafi to annabi sallallahu alaihi wasallam na sama wannan raƙuma tana zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai tai irin ajir nishi da hutai irin ta ji dadi sai ta ce kullu musibatin dun tahunu wa tasghuru illa musibatana fika ya rasulullah annabi duk masihar rashi da zamu samu masihar mutuwa da zamu samu da rashi duk karamin rashi ne babban rashi shine marasa ka inda kana da rai ban damu ba dan na rasa mijina da ƴaƴana da ƴaƴa da babana da kaza da kaza inda dai kana da rai annabi bukata ta biya ya ƴan uwa wannan shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika shine ka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam su in kace a fagen da'awa yau annabi ba nan balantana in karfafe shi ka karba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to masu kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune abokanan adawarka su ne kake son wani mugun abu ya same su su ne kake musu mummunan fata ƙarya kake baka san annabi ai ba cewa kai a zo a bi iyayensu ba ba cewa kai a zo a bi su ba a'a cewa suka yi wa in tuti'uhu ta hasadu shiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai alaikum bi sunnati shiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alama kana san annabi waɗanda ke kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karfafe su ka ba su dama duk abin da suke bukata hannu biyu ke haduwa su wanke juna ka taimaka musu domin a yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a yada karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alamar kana san annabi amma kana san annabi ga masu kira zuwa ga da'awa kai baka karfafe su ba baka taimaka masa ba kan abin da zai taimaka ma rayuwar ta da'awa ba wai abin da zai taimaka masa kan jin dadin rayuwa ba a'a abin da zai taimaka ma da'awar ta ci gaba bal ma hasali kasa masa karan tsana da tsangwama da kazafi da sharri da yarfe kuma ka ce kana san annabi kuma mu gaskata ka ai ko matar ka ba ta gaskata ka sai alal lalurati to ya ƴan uwa wannan alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin da ke nuna cewa wai idan mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole a same shi yana daga cikin waɗannan yana da waɗannan alamomi sun tattara akan shi har yanzu ba mu gushe ba cikin alamomin son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم